حدث باب الود يتوارث الإمام البخاري يشي باب بابي الود يتوارث قونا أنا قادا تا أنا قو أنا قادا قونا حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن عن محمد بن فلان بن طلحة عن أبي بكر بن حزم عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال كفيتك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الود يتوارث وأن حديث عن ساموشي daga wani daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam daga wani daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kala yace kafaituka na wadatar da kai na jiyo maka yana faɗa ma almajirinsa anna rasulullahi sallallahu kala annabi sallallahu yace wai innal wudda yutawarasu kauna ana gadanta ana gadan kauna wato mahaifin mutum na ƙaunar wani to idan ya rasu kai ka gadu wannan ƙaunar ka ci gaba da ƙaunar wanda babanka yake ƙaunarsa mahaifiyarka tana ƙaunar wata to kai ma idan mahaifiyarka ta rasu to ka gadi wannan ƙaunar amma wannan hadisin bai inganta ba hatta a wannan kofin da ke hannuna malamin da ya ta hakikin wannan kofin ya kawo maganganu masu tsawo layika da ɗan yawa a game da hadisin shi ma dai a ƙarshe dai a cikin duk riwayoyin hadisin akwai Muhammad Muhammad bin Muhammad bin Umar al-Waqidi al-Waqidin da muka gama magana ɗazu a kansa saboda hadisi ne hadisi ne da'ifi shi yasa hashta al-Sheikh al-Albani a cikin takhrijin da yayi wannan hadisin a wannan littafin wato a cikin da'iful adab al-mufrad ya tabbatar cewa hadisi ne mai rauni mun fahimta to amma dai idan mun dauki wasu riwayoyi waɗanda suke nuna cewa mutum ya sadar da abin da babansa yake sadarwa idan ya rasu to ai daga ce akwai nuna kauna domin idan babu kauna ba za ka sadar da zumunci ga wani ba ana samar ana sadar da zumunta ne idan ya kasance akwai kauna babun babi لا يسمي الرجل أباه ولا يجلس قبله ولا يمشي أمامه babi da zai yi bayani akan wasu ladubba guda uku yadda ake mu'amala da mahaifa la yusammi rajulu abahu mutum ba zai rika ambatan sunan babansa ba wala yajlisu qablahu babansa zai zauna suna tare kai ya riga babansa zama ya bari sai babansa ya zauna sannan ya zauna wala yamshi amamahu sannan kuma kada ya tafiya a gaban mahaifinsa kai ya shige gaba waɗannan ladubba ne guda uku da al-Imam al-Bukhari ya buɗe babin sa da su wannan babin la yusammi ar-rajulu abahu wala yajlisu ar-rajulu qabla abihi wala yamshi ar-rajulu amama abihi kenan kada mutum ya ambaci sunan baban shi kada mutum ya zauna kafin mahaifinsa ya zauna kada mutum ya yi tafiya a gaban mahaifinsa bari mu karanta hadisi حدثنا أبو الربيع عن إسماعيل بن زكريا قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن أبيه عروة عروة كننكو عروة بن الزبير أو غيره كو كما دقا وننسى أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه أبصر رجلين sayyiduna abu hurairah radiyallahu ta'ala anhu ya ga wasu mutane guda biyu fa qala li ahadihima sai ya ce ma ɗayan su ma hada minka me matsayin wannan a wurinka ya ga wata mu'amala ce haka da bata masa ba abinda ɗayan ya aikata ma ɗayan kamar bai dace ba sai ya ce wannan me matsayin shi a wajenka fa qala abi sai ya ce babana ne faƙala la tusammihi bismihi yace kada ka kira shi da sunan shi wala tamshi amamahu sannan kada ka rika tafiya a gabansa wala tajlis qablahu sannan kada ka zauna kafin ya zauna wannan hadisi ne sahihi ya faɗa mana ladubba guda uku waɗanda da su ne al-Imam al-Bukhari ya fitar da fiqhun babin sa adamu jawazi tasmiyatil abi bismihi me ake nufi da adamu tasmiyatil abi bismihi shine kai tsaye mutum zai kira babansa haramun ne ya kira shi da sunan shi haramun ba makaruhi ba sai kai mutum ya kira sunan baban shi ba a cika ma mahaifa mazaje haka ba an fi ma mama uwaye mata sai ga mutum ƙato yana faɗin sunan mamarsa ba kyau daga cikin abin da malamai suka ce in son samu ne wani na da sunan mahaifinka ka yi sakayi har wasu malamai suke cewa an ɗan bibbi bilistikra amma bai zama ƙa'ida wacce ta zama kulliya a rayuwar manzo Allah su sama ba kusan duk masu suna Abdullahi manzo sama baya faɗin sunansu suka ce ga Abdullahi na Abi Quhasa shine wa Abubakar radiyallahu anhu manzo sama ya sa masa Abubakar sunansa Abdullah sannan ga Abdullahi ibn Mas'udin manzon sunan shi masa ibnu ummi abd ibnu ummi abd duk mafi yawanci manzon sama yakan musu sakayi bai cika faɗin sunan su ga karba ba su bane mahaifan nasa domin mahaifin shi ɗaya ne kuma ya rasu tun annabi sallama na ciki amma saboda kara da girmamawa ga iyaye sai manzon sama ya zama yakan ɗan yi sakaye a game da haka to kaga asali dai shine karka kira shi kai tsaye da sunansa na biyu goyo akan wancan bai kai shi karfi ba a hukunci shine wani mai sunan mahaifinka in son samu ne shi ma ka masa sakaye karka rika ambatansa haka ga tsatsa alhali kuma sunan mahaifinka yake da shi ko kuma sunan mahaifiyarka take da shi sannan adabul mashi amamahu kada ai tafiya a gabansa Sheikh Muhammad ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala yace sai dai idan kana masa jagora ne kana son ka kare masa wata cutarwa da ake tsammanin akwai ta a hanya to daga nan sai ka shiga gabansa amma akwai asari da aka samu daga Abdullahi ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu yana tafiya sai wasu suna bin sa a baya sai ya ce a'a su daina bin sa sai ya ce fahiyya fitnatun lil matbu' wa mazallatun littabi' ya ce kada ku sake bina a baya irin wannan bin da kuke min a baya ku ta sani a gaba fitnatun lil matbu'i yakan zama fitina ga wanda ake bi sannan wa mazallatun littabi'i shi kuma wanda yake bin an walakanta shi an kaskantar da shi to shi malamai suka ce wannan sayyidina Abdullahi ibn Mas'ud ya faɗi haka ne ta'adduban wa tawazu'an ya faɗi haka ne a babi na tawazu amma ba laifi bane tun da gashi abin da ya tabbata kuma malamai suka ce wannan hadisin na sayyidina Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu lahu hukmun raf'i yana da hukuncin ar-raf'u domin mas'aloli ne waɗanda suka kasance na addini da kai tsaye sayyidina Abu Hurairah ba zai iya kirkira ya ba da fatawa a kansu ba alhali bai da mustanadi daga shari'ar mus daga annabi sallallahu alaihi wa sallam sannan wala tajlis qablahu kar ka zauna kafin babanka ya zauna shi ma ta'adduban lahu saboda girmama shi malamai suka ce wannan hadisin ya shafi mahaifa kamar ashir bakar bin abdullahi abu zaidin hatta a cikin karamin littafinsa da kuke karantawa hilyatu talibul ilmi ko yayi bayani mai kama da wannan cewa ba a faɗin sunan malami yace kada ma ka ce kada ma ka ce ya ayyuha shaykhul fulani zaka kira sunan malamin ka sai ka ce malam wane a sai dai ka ce malam kawai sai sai dai ka ce ya sheikh kawai amma ya sheikh ya ayyuha shaykhu al fulani ya malam wane malam wane kaga akwai nau'i na hamaka to malamai ma sun shiga cikin wannan to wannan dai shine fikihun da ake yi kuma su tari mu za ga muna da sakaci a game da irin waɗannan adab din musamman uwa na fi nanatawa an fi ma uwaye haka sai ga mafi yawancin mutane ba za su iya ambatan sunan mahaifinsu ba amma sai ga suna kiran sunan mahaifansu uwayensu mata kai sai mutum ya kira sunan mamashi ka ji kawai ga tsatsar ina mama ina baba ina inna ina goggo ina inna ina hajiya ko ko ba da hajiya ba hajiya ba girmamawa ba ce sai kara ma wasu ai kai kara suke ba a ce musu hajjiyar ba wata aka kira sunanta aka aka ce wance ta ce baka sani ba ne ya ce me kenan fa yace baka san na sauke farali ba ne ce oh to ya haƙuri Eh, hajiya wance to hajiya ko hajiya duk girmamawa ne babun hal yukanni abahu babun da zai yi bayani shin ya halasta mutum ya babansa alkunya ya ce mu babansa baban wane ko akwai waɗanda za ka ji suna yi haka sai su ce baban wane ko ya kira baban nashi ma da sunan shi ko ya shahara shi baban sai aka ce masa baban wane har da shi wanan kuma sai ya cewa baban wane ko to ya halasta al-Imam al-Bukhari ya tambaya حدثنا عبد الرحمن بن شيبة قال أخبرني يونس بن يحيى بن نباتة عن عبيد الله بن موحب عن شهر بن حوشب قال خرجنا خرجنا مع ابن عمر يتشي من تستعرض سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما فقال له سالم شيطان سالم يتشي الصلاة يا أبا عبد الرحمن ce as-salata ayi sallah ya aba abdurrahman ya baban abdurrahman iya kana riwaya ce da ifiya salim bai mun san shi ko salim dan abdullahi dan umar yana da maulansa kuma nafi'u ana ce musu tau'a mabni umar in biyin abdullahi dan umar kenan in kaga salimu zaka ga nafi'u sa'o'in juna ne a ilimi tabi'ai ne dukkaninsu suna cikin alfuqaha sab'atu fil madina suna cikin tabi'ai guda bakwai waɗanda suke malaman fiqihu Salimu da Nafi'u Salim ibn Umar Nafi' maula ibn Umar to to to to riwayar nan duk da isnadin ta da'ifi ne sai aka ce Salimu yazo ya ce ma Abdullahi dan Umar baban shi yace ya Aba Abdurrahman Abu Abdurrahman shine wa shine Abdullahi ibn Umar to kenan riwayan nan misali a laftiradu sihhati sanadiha kenan ya halasta kenan mutum ya babansa alkunya ya ce ya baban wani ko eh alkunya ba ku fahimci abin da yake nufi ba ai balarabe yana da abu uku yana da ismun yana da laqabun yana da kunya da wuya ka samu balaraban da bai tara waɗannan abubuwan guda uku ba suna kamar sayyidina abubakar sunansa Abdullahi yana da laƙabi alƙab ma ba laƙabi ɗaya ba daga cikin laƙubbansa akwai as-siddiqu daga cikin laƙubbansa akwai al-atiq sannan yana da alkunya ita ce ne abubakar umar sunansa yana da laƙabi shine ne al-faruq yana da alkunya ita ce ne abu hafsi ko to duk waɗannan haka balarabe yana da wannan to tunda ba a kiran sunan baba kun fahimci abin da al-Imam al-Bukhari yake nufi tunda ya ce babu la yusammi abahu la yusammi ar-rajulu abahu to hal yukanni abahu لأن الكنية والاسم يكونان معا ويجريان معا إن أنشي الاسم تضاء مع الكنية to in bai halasta a kira baba da sunansa ba to in yana da wata alkunya ya halasta a kira shi da alkunyan nan shi ne fikihun da al-imam al-bukhari yake nufi to ya ka wannan ya ka wannan asar amma kuma isnadin sa mai rauni ne قال أبو عبد الله يعني البخاري الإمام البخاري حدثنا أصحابنا عن وكيء عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال لكن أبو حفص عمر قضى لكن أبو حفص عمر قضى أنا ونبياني في عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه سيتي لكن أبو حفص سيتي عمر يتي سيدي أبو حفص عمر قضى يا رجا يا رسول to nan shi abu nawa yayi kannahu wa sammahu amma bi hadiratihi bayanin da ya kamata a yi a baya kenan da aka ce ba za ka kira sunan babanka ba ana nufin bi hadiratihi aw bi ghiyabihi ba za ka kira shi ga ka gashi ka ce wani ba amma mutum za a tambaye shi ai sunan shi ya ce sunan ya sunan babanka yazkur aw la yazkur sannan a riwaya suna faɗin sunayen babanninsu ko ba su faɗi ba bai halasta ba ne ya halasta abin da ake nufi munadati nida'i za ka kira sunan babanka suka ce wane uzubillahi ko wane ko mun taushin muryar da kai ta banza ce wannan taushin na banza ne duk da amfani tun da kaga ya ka ambaci sunansa to kun ga abu hafsin ce faɗi ya ce masa alkunya eh alkunya wato ita alkunya girmamawa ce balarabi yana son alkunya ya ce girmamawa ce wani mai hikima yake cewa ukannihi li ukrimahu wala ulaqibuhu ce ukannihi li ukrimahu ce ina kiransa da alkunyarsa saboda in girmama shi ne fa wala ulaqibuhu amma ba na sa masa laqabi fa sharru sawati laqab mafi sharrin abin da za a siffanta mutum da shi ba a so shine al-laqab a sa masa laqabi to amma nan laqabi irin wanda qur'ani yace wala tanabazu bil alqab amma laqabi mai kyau musulunci ya yarda da shi ana son laqabi mai kyau a ga faruq ga atiq sannan wasu suna da alƙab manzon Allah sallallahu alaihi ya canza musu alƙab din ba su da kyau ya caccanza musu wasu to kun ga ya halasta a samu alqab allaqab ya halasta a samu alismu ya halasta a samu alkunya to fiqhu na tabbaya ta gaba al-Imam al-Bukhari bai kawo ba hal yulaqibu abahu aw hal yusammi abahu bi laqabihi alhaji laƙabi ne a hausa in aka ce mutum ko al'adar waɗanda suke cewa alhaji kaga indiyawa na cewa alhaji mutanen china ko mutanen asiya ba china ba kawai suna cewa alhaji in kana karanta tarihin sai ka ji an ce alhaji wane suna da alhaji mutanen indiya duk asiya asiya dai suna cewa alhaji mu ma afirka muna cewa alhaji to a huwa na ƙabun ina tambayar ku laƙabi ne to ya halasta a yi baba laƙabi a kira baba da laƙabinsa cewa baba ma laƙabi ne mama ma a ce laƙabi ne inna laƙabi ne tambaya ce ku za ku bani amsa rufe littafi na ya halasta mutum ya baban shi laƙabi amma akwai laƙabin da ya rinjayi suna ko ya zama kamar suna irin wannan in haka ake kiransa da shi yanzu misali sai a ce sunan babansa ɗan ladi kai laƙabin baban shi ɗan ladi to mutum ba zai kiran babansa da ɗan ladi ba tunda lalladi laƙabi ne amma kuma laƙabi ne da ya kama da su ya zama suna to ba za a kira shi da shi ba amma laƙabi wanda yake na girmamawa kaman alhaj ko malam to kaga wannan mutum sai ya ce ma baban shi malam ko ya ce ma baban shi alhaji yana da daɗi ai ko to wallahu a'lam wa alaikum salam na'am ai shi ne muka ce bigi ya bihi wa habiratihi kaga wannan bigi ya bihi ne ai labari kake badawa dole ma ka faɗa ka ce kai ne kaza eh sai ka faɗa ka ce babanka ne wani eh kuma shi ma so tari ya fi zuwa da lakabi ku bari mu gama tukuna mu kammala wannan